Ibrahim Ibrahim Jini yau laraba sha shida ga watan shida hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha tara ga watan ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ashirin da biyu za mu shiga darasin fiɗin malikiya a littafin akrabul musari muna cikin annazar ko wani gaba za mu tashi muna magana a kan mutumin da ya alwashi ne ba ka ce cewa zai zo maka da ƙafa muka ce dole ya samu hanya daga inda ya alwashin ko wurin uwan ko daga inda aka saba akwai inda aka saba ko daga inda ya niyya ya faɗa a shi ne maganganun ba to yanzu idan ya kama hanya batun da ya ɗaura wa kanshi dama shi ba ka ce abu ne wanda ba wajibi ba mustahabi ka wajabta wa kanka to tun da ka wajabta kuma wajibi ne ka cika shi ne wani kunu zurahun ba to yanzu a wannan cika wanda mutum zai yi ai abin da ya faɗin shi ne ya ce zai zo maka da kafa zuwa maka da kafa yana da ainihin bambanci da zuwa maka da abin hawa wajen lada to ka zo kenan ashe zuwa masa da kafa zuwa da kafan shi ma wani aikin lada ne na mustahabi wanda ya wajabta wa kanshi ya zama wajibi to yanzu ya kama hanya yana tafiya wa jaza rukubun biman halin ya halatta ya hau abin hawa biman halin a zango kamar yanzu misali an kama tafiya tafiya mai nisa ai dole za a riƙe yin zango ai in an je an je an je za a yi zango in an je wuri kaza zango ne wanda za a sauka a ɗan nemi abinci a sha ruwa a yi kaza a yi kaza wani waje ma a yi kwanaki kamar da lokacin da ake zuwa haji da kafa ai wani lokaci shekaru ma ake yi wasu ma a hanya suke kakarewa wasu sun je kafin su je wasu suna dawowa har yanzu ma za ka ji ana cewa gari kaza ai hausawan garin masu zuwa maskale suka kakare a wannan gurin wasu kuma sun je ne suna dawowa suke zama a wannan gurin har za ka ji an ce wuri kaza zuri'an wani ne wanda wannan wanin ya fita zuwa maskale da ya je wannan gurin ya zauna sai ya zuba zuri'a a gurin kuma ya wuce wani kuma a gurin ma zai zauna ya rayu gaba daya yanzu haka in kaje cewa kai garin nan ma unguwan nan ma yanzu haka akwai ainihin bazamfareri matattaran takari ne dan an ce takari masu zuwa maka in ka je nan ma wajen gidan shehu akwai zango shi ma wannan zangon zangon zuwa maka ne to irin wannan ta ɗaukar jama'a akwai zango to irin wannan manhal ɗin wanda in an taso dama a nan za a zo a sauka a sake shiri a sake yin gaba to wanda ya alwashi zai je da kafa in an zo wannan zangon ya halatta ya hau abin hawa ya je bukatun shi kamar yanzu misali an zo nan zango an sauka zai je wanda ma ke da hau abin hawa zai je bulun kudu zai je duk zai je amma daga an ce to za a kama hanya nan kuma sai da kafa shine ba wai dole ne wai duk abin da zai sai da kafa ba ai iya tafiyan ne yayi alwashi da kafa ba sauran bukatun shi ba wani hajatin haka nan ya halatta ya hau zuwa wata buƙatar shi ko da ana kan tafiyan ne sai wata buƙata ta kama misali ana kan tafiyan sai ya buƙaci wani abu za a ci wannan abin in ka je wuri kaza za ka samu to yanzu ya halatta ya hau abin hawa ya je wannan wuri ya samu wannan abin ko kuma ana cikin tafiya sai aka mance wani abu a baya sai aka ce da Allah a samu wani wanda zai je ya ɗauko to ya halatta ya hau abin hawa ya je ya ɗauko amma in an ci gaba da tafiya dole ya sauka ya tattaki ya tafi da kafa kabarin itida kaman kogi da dama an saba lil halifi daga wanda sai rantsuwan zuwa maka da kafa an saba in shi zo nan kogin hawa ake yi ai ko yanzu ma masu zuwa maka da kafa na asali da muka sani an je akwai barmaliya ai an je barmaliya ai dole hawa ake yi a wuce to wannan dama an saba in an je yayi alwashin zuwa maka da kafa bai toge banda barmaliya ba in an je wannan kogin dole zai hau abun hawa tun da dama haka aka saba ko da akwai hanyar da ake kewayawa a tafi da kafa tunda an saba ta nan inda ainihin abin hawa ake hawa to ya nafi ya hau shi awi duturra ilaihi ko kuma aka buƙaci zuwa ga abin hawan masu zuwa maka da kafa ba su saba hawa abin hawa a wannan gurin ba amma kuma da aka zo sai ya zama wani ruwa ne ya zo ya kece wanda ba wata hanyar da za a bi shi wanda kuma in dai za ka ƙetare wannan ruwan dole sai ka hau kwale-kwale ko jirgin ruwa ka ji yanzu anan kurewa ta yi aka buƙatu saboda haka don ya hau wannan bai laifi ba to zuwa yaushe zai gama wannan alwashin ya ce bi tamamin ifadati a sa'ayi zuwa bai gama tsawafin ifada idan ya yi sa'ayi shi tun farko kenan au sa'ayi ko kuma idan sa'ayi zai bayan da wafin ibada ne har zuwa ya gama sa'ayi ma'ana idan mutum ya alwashin zuwa maka da kafa tun daga indiyanan ce ko inda aka saba ko indiyaniya in ya kama tafiya ba zai je da tafiya ba har ya shiga maka har ya yi tsawafin kudu har ranar fita mai ya fita da kafa har a je arfa da kafa har a dawo muzdalifa da kafa a kwana har a dawo mina har a zo a yi yanka da kafa ya zo ya jifa da kafa ya yi aski yana da kafa ya dawo maka ya zo ya tsawafin ifada in ya yi tsawafin ibada sai mu duba mu gani ya yi sa'ayi shi lokacin kudum ɗaya ya riga ya yi sa'ayi sai mu ce yanzu yana gama tsawafin ibada tafiya da kafa ya kare daga nan zai iya hawa abun hawa ya dawo mina ya zai gama jiban shi nan gaba kuma duk abin da zai yi da abun hawan shi yawwa awi sa'ayi ko kuma idan bai yi sa'ayi ba kaga dole zai yi bayan tsawafin ibada sai zuwa su ya gama sa'ayi ne yana gama sa'ayi aikin da yake gaba na komawa mina ya jifa wannan duk zai iya hawa abun hawa ba matsala warruju'u hakanan ya lizumta wajibi ne ya koma ya yi tattaki in rashi ba kasiran idan ya hau hawan da ya kuma gurin yana da yawa kuma yawan bi hasabin masafa ana lura da gwargwadon fagen ne misali mutumin da ya yi alwashin zai je maka da ƙafa da ya kama hanya ana tafiya ana tafiya ana tafiya akwai inda da aka je daga guri kaza zuwa guri kaza da ya taka da kafa ba ya hau abin hawa ya hau doki ko ya hau mota ya je hau abin hawa wannan gurin ba ya kafa ya je ba sannan kuma da aka yi gaba ya sauka ya ci gaba da tafiya da kafa sai mu ce to yanzu a auna gurin hawan da ya yin idan muka danganta shi da nisan daga inda ya tashi zuwa makaɗin ya hawan da ya yi yana da yawa dama yawanci duk in ka ji abu yana da yawa a shari'a abin da wuce sulusi ne in ka ji ce kaɗan abin da ya kasa da sulusi ne sai aka ce to yanzu hawan da ya ɗin kilomita nawa ne aka ce ya yi hau kilomita ɗari sai aka ce to duka tafiyar tashi kilomita nawa ne aka ce tafiyar tashi gaba ɗaya ma kilomita ɗari biyu ne sai mu ce ka ya hau da yawa saboda haka yanzu dole bayan ya gama wannan aikin ya dawo lokacin da ya sake samun dama sai ya sake komawa in ya koma daidai inda ya hau abin hawan sai ya sauka ya tattaka da kafa in ya wuce kuma ya ƙara zuwa je irin wannan ainihin musu ɗin da ya ko umran ko hajji sannan ya sauke alwashi a kan shi kaga hawan da yana da yawa in mun lura da bi hasalin masafa in mun lura da gwargwadon ainihin fagen amma idan ya zama hawan da yana ga ce kilomita ɗari ne amma daga ina ya tashi aka ce tab ai inda ya taso ya kai kilomita dubu ta ga ɗari a cikin dubu ai kaɗan ne saboda haka yanzu nan ba su ya koma ba kawai zai aika da yayi shi yasa ya ce in raki ba kasiran ya sani masafa ana lura da nisan gurin kafin a cire yawan kokan kantar sannan a lura da ainihin mashakka da sauransu awin a dama mana to me amfani yanzu misali ya hau kilomita ɗari a kilomita ɗari biyu ya ji ya aikin hajjin ya dawo sai muka ce to fa wannan hawan da kai sai ka je ka rama sai ya ce to wannan hawan eh shikenan next sai ya hau abin hawa yana zuwa ya sauka da ya sauka daga indiya din sai ya tattaki yana gamawa sai ya ce a nemi mota a mai da shi gida to mun ji an nemi mota a mai da shi gida ne amfanin wannan tattakin da ya yi ibada ne shi kuma nazar ibada ne saboda dole zai sake komawa ya je haji ne kun gane in ya je din bai haji ba kaga wannan tafiya zo ba ibada ba saboda haka ne ma zai ƙara zuwa ya ƙara yin wannan tattaki ya ƙara yin haji saboda ainihin abakacin shi ba zai yiwu ba in ya tafi ma bai yi ba sai dai dama alwashin da umra yayi in umra ne kuma kuro shi ana yin umra aha awil manasika ba manasiki bane au rakibal manasika gani awil manasik ko kuma ya hau ainihin guraren aikin ya tafi makan da ƙafa amma ran da za a fita mina can daga fita mina har aka kewayo aka dawo gaba ɗaya da abun hawaye mun gani to yanzu a nan ma sai ya koma ya je ya yi wannan tattaki na ainihin aikin hajji ko kuma aikin umran da ya hau abin hawa a cikin aikin kaga manasik din ya hau amma kuma tafiyan ya yi da kafa a nan ba za mu lura da yawa da ƙanƙanta ba saboda me saboda in ka lura in tafiyar tashi daga nesa ya taso misali kilomita dubu ne ya ceto da kafa da ya zo sai ya hau manasik manasik nan gaba ɗaya ka gama kewaye ba zai kai kilomita ɗari ba gaba ɗaya ka gama kewaye tun daga kamar makka har ka kewayo zuwa makka ba mamaki ba zai wuce kilomita ɗari ba to amma wannan ɗarin a cikin dubu ai kaɗan ne to amma ainihin manufan ma dama ai don wannan manasik ɗin ya ɗari shi ya sa za a ce ya koma a manasik ko da an an auna hawan da ya yi a manasik ɗin kaɗan ne a gwargwadon ainihin tafiyar to amma saboda ainihin muhimmancin wannan manasik ɗin muhimmancin aikin da ya hau shi ya sa za a ce ya koma. linawi misiri shi ne ya ce komawan fa amma ga kaman mutumin masar mutumin da yake kusa da gari kaman mutumin da yake misira shi ne za a ce dole ya koma ya yi wannan tattakin kaga kenan mutumin da yake nesa za mu ji a gaba to idan ya koma ya zai yace fa yamshi maraki ba in alimahu in ya je zai yi tattaki iya inda yawo abin hawa din in alimahu in zai iya gane gina ai daga guri kaza zuwa guri kaza ne yawo abin hawa sai mu ce to in ya je daidai wannan gurin sai ya sauka ya taka in ya wuce gurin sai yawo abin hawa sai ya je ibadan na umra ko hajjin sai ya dawo wanda ya yi in alimahu ba to wa illa in bai san iya inda ya takan ba fa illa illa ya rika yi nan yawo ɗanin mota nan yawo kaza kaza nan kuma ya taka nan yayi kaza ba zai iya gane iya inda ya wannan ba to falji ne gaba ɗaya zai koma ya je ya cika fi misali ma uyina to yanzu idan ya tashi zai je wannan tattakin ya je rama wannan tattakin ya zai yi hajin zai je ya yi ko umra zai yi ko yana da zaɓi ya ce fi misali ma umina cikin kwatankwacin abin da aka ayyana dama ba ku manta ba mun ce idan mutum ya ce alayyal mashu ila makka ko alayyal mashu ila ka'aba ko ila ila ila hajar al-aswad ya faɗi wani juz'in ka'aba ko kuma ya ce alayyal mashu ila mene alayhi mashu ila maqam ibrahim bin ibada ko bin manasik to kaga ya kallafa wa kanshi zai tafi maka da je yayi aiki to aikin nan idan yayi amfani da kalmar aiki bai ce umra ko haji ba kaga ya itlaqi kenan ko yanzu ya kama hanya yana da damar sarrafa a umra ko ya sarrafa haji amma tun a farko aniyarsa ya ayyana ya ce na ɗaura wa kaina zan je maka da ƙafa in yi aikin haji kaga ya ayyana ko na tallafa wa kaina zan je maka in yi umra kaga ya ayyana to yanzu idan ya idan ya hau abin hawa a wannan alwashin da ya je hajin to yanzu niyyar idan ya zo zai dawo ya je wannan tattakin a haji dole zai ayyana ya je tun da haji ya ayyana in umra ya ayyana ma lokacin niyyarsa na farko to yanzu a umran zai sake komawa ya tattaki ba zai yi ya ayyana a umra ya je a haji ba ba zai yi ya haji ya je a umra ba kaga wannan inda ya ayyana kenan shine me fi misli ma uyina ko awwalan cikin kwatankwacin abin da aka ayyana da farko to wa illa in bai ayyana ba fa kaga dama mun ce in bai ayyana ba yana da damar ya sarrafa haji ko ya sarrafa umra ko ya kirani ko ya ji yadda yake so ko to yanzu tun da bai ayyana ba fa da hul mukhalafa yana da damar ya saba da can bai ayyana ba da ya ji ya sarrafa a haji yanzu da ya je zai tattaki yana da damar ya sarrafa shi a umra tun da dama zai ayyana kowanne ba niyyarsa ra'ayinsa ne ya sarrafa a haji yanzu da ya zo zai koma kuma zai iya sabawa ya sarrafa a umra mun gane wannan to wannan fa tattakin da za a ce koma ya in zannal qudrata hina khurujihi idan dama lokacin da yayi alwashin farko lokacin da zai fita ya zaci cewa zai iya wannan tattakin ko kuma yana da yaƙini yana da ƙarfin zai iya wannan tattakin sannan ana cikin tafiyan yawo abin hawa a nan ne za mu ce dole kuma ya tattaki wa illa idan ku dama shi ya san ba zai iya tafiya tun daga nan zuwa makka da kafa ba a hakan yayi alwashi to masha maqdurahu faqat yanzu kawai iya inda zai iya ya tattaki misali daga nan zuwa maka kilomita dubu ne ya ce zan je maka da kafa shi kuma ya san ba zai iya tafiyan da wuce kilomita hamsin ba to yanzu daga nan zai kama hanya zuwa kilomita hamsin ya gama ainihin ya kokarin shi sai ya abun nawa kuma ya karasa kuma ne da zai sake komawa ya tattaki ba tunda tun da fari ma lokacin da yarwa shi ya san ba zai iya ba to kaga can mun ce in rakiba kasiran ko yace la in kalla banda inda hawan da yayi din kadan ne in an auna da gwargwadon tafiya misali tafiyan ya kai kilomita dubu shi kuma inda yawa abin hawan kilomita ɗari ko ɗari da hamsin ne kaga ɗari ko ɗari da hamsin a cikin dubu ai kaɗan ne yanzu a nan kawai sai ya aika har ya je a yanka ba zai koma ba au ba'uda jiddan kaga wannan kuma yana mukabalantar linawi musulmi can mun ce kamar mutumin masar shi ne zai koma ko to amma au ba'uda jiddan ko kuma in daga inda ya taso din zuwa maskan yana da nisa kwarai kamar me yace ka afirki kamar mutumin da yake afirka yayi alwashin zai je maka da kafa a hanyar shi na tafiya wai yawo abin hawa kilomita mai nisa to yanzu wannan hawan in ya ya je ya hajji ko umrar ya dawo dan wannan hawan ba zai koma ba sai zai aika hadiya saboda garin nasu yana da nisa ka in lam yaqdir kaman in ba zai iya ba dama shi ma ya san ba zai iya ba yanzu misali ya hau abin hawan muka ce to alaji yanzu ba dole abin bai bai kare ba dole zai ce in koma eh ce to ai ni ko yanzu yadda nake jin jikin nan na ko na koma wannan gurin gaskiyar lamari ba zan iya ba shi ma ya san da din yana da ƙarfi amma yanzu din ya san ƙarfin shi ko yanzu an kai shi gurin ba zai iya wannan takun kilomita ɗari ɗin ba to yanzu a nan wa'annan ainihin abubuwan da muka karanta gaba ɗaya wahadiyu jami'i ya ce dole zai ba da yaɗaya cikin gaba ɗaya da wanda aka ce koma da wanda aka bar sauki aka ce kar ya koma gaba ɗayan su kowanne abu na ƙarshe shine dole su ya ba da hadiya illa fi marrakibal manasika sai dai a cikin wa'anda muka irgo ɗin ai akwai wanda muka ce in ya hau guraren aiki ba mun ce dole ya koma ya yi tattaki ba awil ifada ko kuma shi a dawaful ifada ne kawai ya guraren aikin ma gaba ɗaya yayi da kaban amma daga mina zuwa dawaful ifada a nan ne ya hau abin hawa yanzu a nan shi kam faman dubun hadiya mustahabi ne a haƙƙinsa amma wanda daga daga daga karatun da muka ɗauko na mutumin da ya hau abin hawa muka ce ya koma da wanda muka ce kar ya koma da wanda muka ce a sai dai in yana da iko da sauransu gaba ɗaya kowanne da wanda zai koma da wanda zai koma kowanne shi ya bada hadiya amma mutumin da muka ce in ya hau guraren aikin haji ba mun ce shi ma dole ya koma ba to shi kam in ya koma ya yi tattaki ɗin hadiya mustahabi ne a kan shi ba wajibi ba haka nan mutumin da ya hau abin hawa a ɗawafin ifada sauran aikin biyu ya yi da ƙafa to shi komawa ya je ya yi ɗawafin ifadan da ƙafa wannan komawa ma mustahabi ne sannan kuma in ya koma ɗin ya bada hadiya ma mustahabi ne amma wanda yawo munafiki kuma komawan wajibi ne amma shi ma hadiyan mustahabi ne shine kaman duba ka ta'khirihi kaman ainihin jinkirta hadiyan liruju'i zuwa ga sai ya komo sanne ba da hadiyan shi ma wannan mustahabi ne wannan tashbihin ya yi tashbihi wajen mustahabanci ne yanzu misali ya je ya yi tattaki ya hau muka ce dole ya koma ya je ya ƙara tattakin inda ya hau ba to yanzu idan ya koma ya tattaki kuma kuka ce dole hadiya ya waje ba dole ba da hadiya na wannan ainihin saba wanda ya yanzu zai gyara ko to yanzu hadiyan da zai bayar din ya jinkirta hadiyan kan ya ba da ita yanzu ya bari sai ne shekara mai zuwa in ya je zai yi wannan tattakin sannan ya yi hadiyan wannan jinkirta hadiyan shi ma musali amma da tun yanzu ya ce to bari in sauke nauyi mana yanzu ne hadiyan ka gani na dawo babu wannan hadiyar a kaina to wannan hadiyar da ya yi ta yi amma ya jinkirta ɗin saboda ya haɗa ainihin aiki na kuɗi da aiki na jiki a lokaci ɗaya shi ya fi shi ne mustabanci shi ne tashbihin mustabancin da ya ce ka tafirihi bi ruju'i wala yufiduhu mashiyun jami'i sannan kuma tattakin gaba ɗaya ba zai amfanar da shi wajen ba da hadaya ba yanzu misali dama shi inda ya alwashi kilomita talatin ne ya ce daga kilomita talatin zuwa maka na alwashin da kafa zan je. Ya kama hanya, ya tafi daidai aka ce mar alaji daga nan ba kilomita talatin sai ya sauka yana yi yana yi yana yi yana yi. Saura kilomita sha biyar kawai wani ko almajirin sa ne ko abba ya sa ita tsallaka ya takura mar ya daura shi a mota ya karasa da shi kaga rakiba kasira. Kaga yanzu anan dole sai ya sake dawowa ko? To yanzu a dawowa muka ce kuma dole sai ya bada hadaya da ya dawo sai ya ce kai da in ba kilomita talatin bane bari in tattaka gaba ɗaya to wannan tattakin ba zai fa- fa'idantar da shi wajen ba da hadiya ɗin ba ko da a ce ne da ya dawo gaba ɗaya ya tattaka ɗin dole dai hadiyar nan sai ya ba da ita yawwa kaga ai wani zai ce a to ai ya riga ya sake ta ma gaba ɗaya to ko ya sake ma dai sai ya ba da hadiya shine wala yashidu bashir jami to fa in fasada idan hajin ya ɓaci fa ka san haji ya sha bamban da sauran ibadu wajen ɓaci yanzu misali idan mutum yana sallah sallar ta ɓaci ba za mu ce ko ya sake sallah ba ne wannan ɗaya ba za mu ce ci gaba da ita ba ko azumi mutum yake yi sai azumin ya ɓaci ai za mu ce kawai ya rama wani azumi ne in ba kamar watan ramadan da za ke dan alhurman watan ya kama baki ba ai ba za ci ya ya ya ya- ya ci gaba da azumi ba to amma shi haji in ka ɓata shi a ɓacen dole ka ci gaba ka cike shi a ɓacen in ka cike shi a ɓacen ka warware sannan kuma ne dole ka zo ka rama wannan to yanzu mutum ya yi alwashin zai je maka da kafa ya aikin haji a fasada sai hajin nashi ya ɓaci ko ya sadu da mace ko ya inzali da gangan hajin ya ɓaci to yanzu a nan a can mahu ya cika shi a ɓacen wajibi bayan ya cike shi kuma idan ya dawo zai rama wa mashafi qada'ihi min al-miqati yanzu idan ya dawo zai rama dama ai yayi alwashin zuwa da kafa ne ba yanzu gashi ya zo kuma ya bata hajin ba to yanzu idan ya dawo zai rama zai yi tattakin daga miqati ne yanzu an ka lura mutumin Maiduguri ne ko kuma mutumin Misira ne yace zai je maka da kafa yayi aikin haji gashi ya tashi tun daga Misira ya ji ya ɗauki harama ya ji haji sai hajin ya ɓaci yanzu da hajin ya ɓaci shekara mai zuwa in zai da sai mu ce hau abun hawa ka je har miƙati daga miƙati in ka sauka in kai harama sai mu ce kama hanya da ƙafa har ka gama aiki saboda me saboda in ka lura tagowan da ya yi na bara tattakin da ya yi tun daga garin su har zuwa miƙati wannan ibadar tashi ai ka fita yanzu ai matsalar kawai na ɓacin haji ne haji kuma daga miƙati ake farawa in ya zo miƙati a nan zai ɗauki harama sai ya taka har ya gama aikin haji shi kenan ya fita wannan inda hajin ya ɓaci kenan a hadiyaɗe ne aha minal miƙati ba to wa in fatahu idan kuma tsere masa ya ka san akwai bambanci tsakanin ɓaci da da fauki shi ɓaci hajin ya ɓaci muka ce ka ƙarike haka nan dole in ka ƙarike kuma ana bin ka haji dole sai ka yi idan kuma fauti ne misali ka zo ba hajin ne ya ɓaci ba ka kuskure lissafi ne ko mota ce ta ɓaci ma ko wani dalili ne yasa ka rasa hawan arfa kaga alhaji arfa an gama tsayuwan arfa kai baka samu arfa ba kaga haji ya ma fauti sai kuma kai alwashin haji to yanzu ya zai yi yace ta hallala bi umrati yanzu sai warware da umra kamar da dama an saba duk mutumin da haji ya mar fauti zai je ya umra ne sai warware da umra sannan in ya warware da umra ai kaga akwai ramako a kan shi na fauci ba ramako na alwashi ba ku fahimci zancen a nan ramakon da zai yi din ba na alwashi ba ne alwashi kan ya riga ya cika ai an umurce shi ne ya zo ne ya yi alwashin haji kuma hajin nan ya yi fauci shari'a ta umurce shi da cewa dama duk mutumin da haji ya mar fauci in yi warware da umra ya sauka a kan shi yanzu dama ya alwashin haji ya zo da kafan hajji ya bauchi ya yi umra ta ga ya gama wannan alfa- alwashin ko to amma duk mutumin da hajji ya mar bauchi akwai ramuko a kan shi shekara mai zuwa ramukon na bauchi ba na alwashi ba kaga wancan kuma na alwashi ne saboda haka yanzu a nan waraki ba fi qaba'i in ya zo ramukon wannan bautin zai hau abun hawan shi a aikin gaba ɗaya yanzu idan ya zo ramako na faukin da ake shi yamar to yanzu a nan kaga alwashi ya riga ya wuce na taku ya riga ya gama yanzu in ya zo zai hau abin hawa har munafikin gaba daya zai gama shi da abin hawa wannan kenan wa ala sarurati ba barura ba wa ala sarurati wajibi ne akan bafanji in atlaqa idan ya wawaita ja'alahu ja'aluhu shi ma ba ja'alahu bane ja'aluhu sanya shi fi umratin a cikin umra ya sanya alwashin a umra sun mai hujju sannan ya yi haji min amihi a wannan shekara shi dama bafanji ne ma'anan bafanji mutumin da bai taɓa zuwa haji ba sai ya yi alwashin zai je ya yi ainihin aiki a makka kaga umra ko haji ko tun da yayi itilaki a tilaka yayi itilaki ya ce zai je yayi manasik amma zai zai je yayi umra ko haji amma bai ayyana umra ko haji ba kaga ai duk mutum da yayi itilaki muka ce in ya je yana da daman ya sarrafa shi a haji ko ya sar- ya sarrafa shi a umra ko to shi bai taɓa yin aikin haji ba yayi wannan alwashin to yanzu in ya kama hanya wajibi ne ya sarrafa shi a umra don ya samu ya sauke farin shi idan ya tafi sai ya sarrafa shi a umra ma'ana ya mai da wannan alwashin umra in ya yi tattakin ya je makka sai ya yi umra idan ya gama umran shi sai ya zauna lokacin haji ya yi sun ne hujja sannan sai ya yi aikin haji min anihi a wannan shekara kaga ya je tsuntsu biyu da dutse ɗin kenan tafiya ta mara amfani ya sauke alwashin shi sannan kuma gashi ya sauke farai wannan in mutum sarura ne kenan sannan kuma idan ya yi itilaki wa wajaba ta'jilul ihrami mu je ko ya isa ya isa ko mu kare ke babin jin da babu wanda ya isa ba salaka ba wa wajaba ta'jilul ihrami yana wajaba gaggauta daukan harama fi ana muhrimun aw uhrimu in qayyada bi waqti idan mutum yayi alwashi ya kayyade da wani lokaci ya ce in lokaci kaza yayi ana muhrimun da yayi amfani da kalmar ismul fa'il kawai ah, idza da kala sharu rajibin ana muhrimun kawai idan watan rajab ya shigo ni ne harama ne au ko kuma ya ce uhrimu na yi harama ko ina harama ya yi amfani da ainihin fi'ili mudari'i to yanzu wannan waj- rajab din yana shigowa wajibi ne ta ajilul iran ya gaggauta daukan harama a nan ba zai jinkirta zuwa miƙaci zamani ba ba zai jinkirta zuwa miƙaci makani don dole yanzu ya ɗauki harama ya zamo ya shiga cikin hurumi na aikin hajji aw makani shine in kayyada bi waqtin aw makanin ko ya kayyade da wani guri yace kun ga tafiyan nan eh in na je wuri kaza ana murimu ko na je guri kaza uhrimu to yana zuwa wannan gurin dole ya dauki harama ba zai jinkirta har sai ya je miƙaci ba wannan inda mutum yayi ainihin ya kayyade da wani lokaci ko wani guri kenan wannan muna magana in a aikin hajji ne kar umrati kaman umra in a tilaka idan ya wawaita ta wato umrar ma in ya kayyade da guri ko ya kayyade da lokaci idan lokacin yayi ko ya je gurin dole ya harma da wannan umra sannan idan umra ce in a tilaka idan ya wawaita ta yace kawai ana mu bi umra ko ana mu bi umra bai kayyade da lokaci kaza ba kawai ya faɗi wannan kalmar yana faɗa kaga ya yi itilaki to yanzu wajibi ne gaggauta ɗaukan haraman umra yanzu yanzu tunda yadda ainihin sigan shi ya nuna kenan in atlaka amma a nan inda ya yi itilakin wa waje da rukatan in ya samu ayayin jama'an da za su tafi tare amma misali kamar yanzu da dole sai ka nemi ajiyar sai ka je ka yi fasfo sai ka yi kaza sai ka yi kaza kawai sai ya ce ana muhimmin ka ga yanzu tafiya ya kama shi ko to amma tafiyar ba za ta yi ba akwai wasu dokoki da wasu abubuwa da sai ya bi to yanzu dole ne a saurara mar ya bi wa'annan abubuwa kamar yadda a da can mutum ɗaya ba zai iya kama hanya ba dole sai ya samu ayari matafiya to yanzu a nan ya ce ana mori mu mun ce ya waje ba yanzu ka kama hanya sai ya zama babu ayarin da za ta bi to dole sai an saurara ya samu ayarin da zai shiga cikin su tafi shi yasa ya ce wan waje da rufatan in ya samu ainihin ayari wanda za su tafi ma'anan ayari jama'an da za a haɗu a tafi wannan inda ya yi idilakin falal hajja banda inda ya yi idilaki a aikin hajji misali mutum ya ce ana murimun bi hajji ko ana urimu bil hajji kaga anan ya yi itilaki bai faɗi lokaci ba bai faɗi guri ba amma da hajji yake da hajji yake magana ba da umra ba kaga ai hajji yana da watanni yana da ainihin guri saboda haka in hajji ya ce wani ashkurihi dole zai saurara zuwa watannin aikin hajji kaga umra ita ba ta da ainihin watanni ko yaushe ana umra saboda haka yanzu zai kama hanya amma in hajji ya ce to hajji dole za a saurara zuwa watannin aikin hajji amma a nan ma sai istidraki suka ce in kana ya filo amma fa idan in watanni ya zo ɗin in daga inda yake zai iya saduwa da makka wa illa idan ko ba zai yiwu ba fa fal waqtul ladhi yasilu fihi in lokacin da zai sadu da shi yayi dole ya kama hanya yanzu misali tsakaninka da shi ya kai kilomita dubu biyar sai aka ce ka yi alwashin zuwa maka da kafa kuma baka sa lokaci ba za ka je ka yi haji sai mu ce to tun da haji ne sai mu bari sai watannin aikin haji ya yi sannan sai harama ya ce to a indiyar watannin aikin haji ya shigo a wannan kwanakin kafin hajin ba zai iya tattakin wannan kilomita dubu goma ba sai mu ce to da yaushe ne in ya kama hanya zai iya sai a ce daga lokaci kaza to lokacin yana yi dole kai harama ka kama hanya saboda ka je ka samu aha wa karahu fil mashi lil miqati wa karahu ai akaran ihram kenan wa karahu ya jinkirce daukan haraman filmashi cikin inda ya alwashin tafiya kaga a cin cewa ana urimin fara urimin ko nan kuma ba wai yayi alwashin harama bane a'a yayi alwashin tafiya ne zai je haji to ko tafiya zai je umra da kafa to tun da bai faɗi lokaci bai faɗi guri ba da jinkirta ɗaukan haraman da yi kaci zuwa kaci yanzu misali mutum ne ya ce na yi alwashin zan je makan yayi haji da kafa kaga bai yi maganan harama ba to yanzu ya jinkirta kar ya dauki harama har sai ya je miƙati sannan ya dauki harama wala yalzamu ba ka ce baya lizimtan mutum bi mu bayan in yi ba ka can abin da yin shi halal ne kamar yace na yi ba ka can yau zan ci filet biyar a hotel kaza shin wannan filet biyar din da rashin cin shi ai ba ibada bane in ya ci ma ya ci halal in ya bari ma ba wani ibada bane to duk ba ka canza ba ibada bane kawai halal ne wannan bai rubuce shi ba na yi alwashin gobe zan je filin su kwan kewaya so goma da kafa wannan duka ba an yi ibada bane aha au makaruhin ko kuma abin da dama yin shi ma makaruhi ne yake ni yau na daura wa kaina bayan la'asar sai na yi nafila raka'a goma nafila bayan la'asar makaruhi ne saboda haka yanzu a nan cika wannan ba ka shan bai rinke shi ba wala bi mali fil ka'aba haka nan bai rinke shi ba ya ce wai dukiya ta gaba ɗaya na ba wa ɗakin ka'aba a gina ta waye ce mar ana buƙatar ginin ɗakin ka'aba au babiya ko ya ce ya ji a canza kofar ɗakin kawa ya ce ana buƙatar canjin kofa saboda haka duk wannan zai ce shi sai dai a nan malamai suka ce in yana nufin a je a yi hidima a ɗakin kaba ne kamar a mata riga ko a shafa mata turare ko a yi kaza to wannan dole za a ɗauki sulusun dukiyar shi a aika a je a yi wannan hidima. au hadin ligari makka ko kuma ya ce na ba da raƙumin nan nawa hadaya zuwa ainihin kudus ko hadaya zuwa Kano ko ya faɗi wani guri dai Allah ya ce hadiyan baligar Ka'aba shi sai ya faɗi wani guri ba nan ba nan ma ba kawai kawai zai kira kuɗin sa aw mali fulani ko ya ce yayi ba kace zai sarƙa da dukiyar wani ya ce nayi nayi alwashin zan yi sarƙa da dubu ɗarin wani ɗin nan da yake akawun ɗina kai da ba kuɗin ka ba za a yi sarƙa da kuɗin mutane sai ya ce amma fa illa an yalle in malastu sai dai yana niyyar jiran da Allah ya mallaka min gidan wani to zan ba da shi fi sabilillah ana nan ana nan kamar ya manta shi wani so yake bari yi wani ya gurin zai yi yan hamsin kawai sai sa shi a kasuwa ana tayawa ana taya shi ana taya ni in kai ne miliyan ashirin ma zan taya za ka je mu ya ce wallahi ka yi shirin din shi ya manta yana karɓan shirin din sai ya ce to ina talakawa dama ya ce jiran da ya mallaka ya ba da fi sabilillah shi kenan an raba shi da ashirin ɗinsa. kaga illa an yarda in malaktu sai dai yana nufin dillan da na mallaki abun wane zan ba da shi sadaka to shikenan fa dillan da ya mallaka wannan abin ya tafi a sadaka ka alayya naru gulanin kamar inda mutum ya ce na wajabta wa kaina zan soke wani ko zan yanka wani to a nan ba komai a kan shi amma da sharuɗa in lam yalfud bil hadi idan bai lafazin hadiya ba alayya hadiyun bi fulanin sai mu ce ya aika hadaya ko alayya naharu fulanin hadiyan sai mu ce ya aika hadaya kaga ya lafazin hadiya ko aw yanwihi ko da yake alayya naharu fulanin din yana nufin wai hadaya ne zai yanka shi a matsayin hadaya shi ma ragon hadaya ya kama shi aw aw yazkuru maqam ibrahim ko ya tuna da matsayin annabi ibrahim nan ba wai mukamin ibrahim da can makka ba a ya tuna da matsayin annabi ibrahim ya karanta tarihi a annabi ibrahim saboda sabon imani irin na annabawa kawai mafarki ya yana yanka ɗan shi kawai sai ya ce shi ma ɗan da yake da imani ya ce a bakin fatima tumar sai ya ce kai kan ba ya ce na mai ce kai ma gobe za mu za mu yi abin da annabi ibrahim ya yi da kai kaga yanzu a nan ya yi alwashin zai yanka ɗan shi ko amma kuma ya tuna matsayin annabi ibrahim ne to yanzu a nan duka fa hadisi zai ba da hadaya amma ba ɗaya daga cikin wayannan kawai don mugunta ya ce zai yanka wani ko don wani abin shi daban wannan ba komai a kan shi na'am
walal hafa wannan ma ba hafa ba walal hafa haka nan bai lizince shi ya tafi a matsayin huntu ba in muka ce huntu shi ne mara takalmi mutum ne ya ce alayya mashu ila makka hafa'an na ɗaura wa kaina zan tafi maka da ƙafa kuma ba takalmi to rashin takalmi ibada ne ba ibada ba ne saboda haka wannan rashin takalmi ɗin bai waje ba a kan shi ba awin habuwa ko ya ce wai da jan da jan- jan- jan gindi ko da rarrafe zai tafi maka wai ya ɗaura wa kanshi zuwa maka da jan gindi ko da rarrafe wannan duka bal'a a yamshi kawai ya tafi muntakilan kaga yamshi ya tafi da kafa ba tare da jan gindi ba sannan muntakilan ya sa ainihin takalmi kaga jan gindi da rashin ta sa takalmi duk ba ibada bane saboda haka mun rusa na'am wani ji ba hadiyun amma duk mutumin da ya wannan alwashin mustahabi ne ya bada hadiya saboda kalmar da ya faɗa din wala ga alayyal masir aw zahab aw rukub bi makka ya zama ya tuwa idan mutum ya ce alayyal masiru li makka ko alayyal zahabu li makka ko alayyal rukubu li makka bai yi amfani da kalmar almashu ba bai yi amfani da kalmar almasir kaga masir tafiya zahab tafiya rukub hawa zuwa tafiya ko to bai yi amfani da kalmar mashu ba sai mu ce to wannan ainihin a- a- alwashin da ya yi ya zama ya tuwa amma a nan fa in lam yaqsid nusukan idan da ya ce alayyar masiru li makka ko alayyar zahabu li makka ko alayyar rukubu li makka bai yi nufin ibada ba bai yi nufin umra ko haji ba kuma bai yi amfani da kalmar mashu ba wato dole sai ka haɗa biyun nan ka yi amfani da kalmar mashu li makka sai mu ce ko baka yi niyyar nufin ba tafiya ya kama ka dole ka sarrafa shi a umra ko haji amma ka ɗauke kalmar mashiyu ka kawo masir ko zahab ko ruku kuma da kace ni makka baka yi niyyar nusuf ba to yanzu amin ya zama ya suwa ba komai a kanka sannan fayar kabu idan ya yi niyyar nusuf din ma inda bai yi amfani da kalmar mashiyu ba fayar kabu sai ya hau abin hawan shi ya ce alayyal masiru bi makka bin nusuki kaga ya yi amfani da ko kuma a zuciyar shi ya yi niyan annusuk ko ya furta kalmar nusuk ɗin umra ko haji ko to yanzu a nan tun da bai yi amfani da kalmar mushiyu ba ko ya kabu su ya hau abin hawan shi ya je ya yi umran ko ya je ya hajji in ya ayyana in bai ayyana bai sarrafa shi a ɗaya daga cikin biyu wa mutlaqul mashi hakanan jilla gadin nan yake aiki fa wa mutlaqul mashi hakanan mutlaqin tabiya kawai yace alayya mashiyun bai ce ila makka ila kaba ila kaza ba kawai yace alayya mashi yayi itlaqin kalmar mashiyu shi ma wannan daga ya zo ya suwa ba komai a kai shi ka alayya mashiyun li masjidin kamar inda yace na daura wa kaina tafiya zuwa wani masallaci ba masallacin Makka ba ba masallacin Madina ba ba masallacin Baitul Muqaddas ba ya faɗi wani masallaci daban to yanzu wannan shi ma ya suwa ne kawai da zauna a inda yake illa al-qariba jiddan sai dai idan masallacin ya kusa kwarai misali tsakanin shi da masallacin da yace zai je ibada a cikin inda ya wuce mil uku ba kaga yana kusa kwarai to yanzu a nan fa kaulani an yi kaulani wasu suka ce dole ya kama hanya inda masallacin kusa ne wasu suka ce ba bambanci da inda yake yin ibada inda yake ma ba matsala amma masallaci ya nisa kan wannan ittifaqan ba yadda- ba ba a ce ta zuwa aulil madinati ko kuma mutum ya ce alayyal mashu lil madina au aila ko ya ce alayyal mashu ila baitul maqdis shine aila ba to anan yayi amfani da kalmar sunan garin madina ko sunan aila sunan garin da baitul maqdis yake in lam yanni salatan in dai ba yana nufin zai je sallah a masallacin su bane au sauman ko yana nufin zai je azumi a masallacin bane to yanzu kawai dan ya ambaci sunan garin tafiya bai kama shi ba sai dai yana nufin sallah ko azumi bi masjidai ma a masallatan su au ko kuma yusammi ma ya ambaci masallatan alayyal masjid alayyal masjid bi masjidil madina kaga idan mutum da ya je masallacin madina kan dama ibada zai je ko alayyal masjid alayyal masjid bi masjid aila na daura wa kai na tafiya zuwa masallacin kudus kaga ibada zai je amma bai amfani da kalmar masallaci ba kuma bai yi niyyar zuwa ibada ba kawai garin madina ko garin ainihin aila wannan ba abin da ya zuce shi ya zaman shi a garin shi shikenan ya wuce to a nan ma ya yi amfani da kalmar mashi zuwa madina ko zuwa kudus ko to in ya zo tafiyan fayar kan zuwa abin hawan shi saboda masani kadai idan mutum ya tafi da kafa zamu ci akwai bambanci da tafiya da abun hawa wajen lada amma kamar madina kamar kudus dukkan sun kawo abun hawa da ka tafi da kafa da ne saboda haka ya hau abun hawa illa an yakuna bin abdali sai dai idan ya zamo a guri mafifici misali yana ainihin makka sai ya ce na ɗaura wa kaina alwashi zan je kudus in yi nafila sai mu ce to ai sallah a makka ya fi sallah a kudus yawwa to in yana gurin da yake shine mafifici yayi alwashin zuwa gurin da bai kai nan ba sai mu ce kai anan ya fi can din shine illa an yakuna bi afdala to anan sai ya ce wal madinatu afdalu madina kaga wannan ko ya shigo wani ainihin abin nan ya ce wal madinatu afdalu fa makka dama masallaci uku ne akwai madina akwai makka akwai kudus ko ka ce akwai makka akwai madina akwai kudus mun san je kudus kan Makka da Madina sun fi Kudus, amma Makka da Madina wacce ta wani ta ce fal Madina wal Madina tu Abdalu Madina ta bi fa Makka sannan Makka wannan muhawara ne na malaman ainihin Madina da Makka malaman Madina sun ba da fatawa cewa Madina ta fi Makka malaman Makka kuma sun ba da fatawa Makka ta fi Madina haka nan je in ka ji hadisai ma za ka yi kowa isara man ka duba ainihin yankin falalan ce ka ga ai Makka ta fi Madina Thank you.